إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى القائل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اتقوا يوما الوقوف فيه طويل والحساب فيه ثقيل عباد الله مع الحج سيكون حديثنا في هذه الدقائق بإذن الله تعالى فما معنى الحج وما حكمه وما شروطه وما الحكمة من مشروعيته الحج هو التعبد لله عز وجل بقصد مكة والمشاعر لأداء نسك مخصوص في وقت مخصوص والحج فريضة على كل مسلم من المكلفين في أقطار الدنيا رجالا ونساء لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أيها المؤمنون يقول الفقهاء لا يجب الحج ولا يصح إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه وقد اتفقوا على شروط الآتية أولا الإسلام فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه لأن الإسلام شرط لصحة العبادات ثانيا العقل فلا يجب الحج على المجنون لأن العقل شرط للتكليف فهو مرفوع عنه القلم حتى يفيق كما في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ثالثا البلوغ فلا يجب الحج على الصبي لأنه ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ للحديث الماضي لكن لو حج فحجه صحيح ولا يكفيه عن حجة الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى رابعا الحرية فلا يجب الحج على العبد لأنه مملوك لا يملك شيئا لكن لو حج صح حجه إن كان بإذن سيده ولا يجزئ عنه ما حج في حال رق في حال رق في حال رقه لحديث الماضي ذكره. خامسا الاستطاعة لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فغير المستطيع ماليا أو بدنيا أو كان الطريق إلى الحج غير آمن فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع سادسا وأخيرا وهي شرط صحة النية وهي شرط صحة لجميع العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وعلى المسلم أن يبادر بأداء الحج إذا, إذا تحققت شروطه ويأثم بتأخيره لغير عذر لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له وقد روي مرفوعا وموقوفا من طريق يقوي بعضها بعضا من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا أيها المسلمون إن للحج مقاصد وأهداف وغايات ينالها الحج ينالها الحاج من خلال هذه الرحلة الطويلة يقول ابن القيم رحمه الله فلله كم من عبر كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم وقد شرقت عين المحب يد عين عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم وراجو إلى التعريف يرجو رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم فأشهدكم أني غفرت ذنوبكم وأعطيكم وأعطيهم ما أملوا ما أملوه وأنعم فبشرا لكم فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم فمن مقاصد الحج وأهدافه وغاياته أولا تحقيق التوحيد الخالص لله وذلك من خلال تعظيم الله تعالى بالعبادة في جميع شعائر الحج من التلبية والطواف والسعي والنحر والحلق ورمي الجمار ونحوها من أنواع العبادات التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ثانيا تحقيق الانقياد للشرع المطهر وأتباعه واتباعه فكثير من أفعال الحج غير مفهومة المعنى كالطواف والسعي أو أعدادها والرمي وتقبيل الحجر والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومع ذلك تفعل اتباعا لأمر الله ورسوله لا غير فالحج تربية لتحقيق ذلك الاتباع ولو لم تفهم حكمة التشريع وذلك مقتضى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ثالثا إقامة ذكر الله تعالى فذكر الله تعالى هو الهدف الأسمع في كل مناسك في كل مناسك الحج بل وكل العبادات قال سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى رابعا تحصيل التقوى فالحج فالحج مظهر مظهر من مظاهر التقوى فالحج مظهر من مظاهر التقوى لما فيه من فعل طاعات متنوعة قد تشق على النفس وما فيه من اجتناب كثير مما تعود عليه المرء في حياته اليومية من المباحات فضلا عن المكروهات والمحرمات قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم خامسا اكتساب مكارم الأخلاق ففي الحج تعويد للنفس على الصبر والسخاء والتعاون والتواضع والتسامح والتسامح قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى سادسا ما يتجلى في الحج من الوحدة الإسلامية قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سابعا إن أن الحج يربي فينا قوة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ففي مسند أحمد أن جابرا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول لنا خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي ألا أحج بعد حجتي هذه ثامنا أن في الحج تذكيرا باليوم الآخر فمناسك الحج كلها تذكر بالأهوال المقبلة يوم يجمع الله الأولين والآخرين ويقوم الناس لرب العالمين ذلك اليوم العصيب والموقف المهول تاسعا وأخيرا مغفرة الذنوب ودخول الجنة والعتق من النار وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الحديد خبث الحديد والذهب والفضة وليس لل وليس لل وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة ويقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه فإبليس مغموم لكثرة ما يرى من العتق محقورا ذليلا دحرناه على رأسه يحثو التراب مناديا بأعوانه ويلاه, ويلاه ذا اليوم ويله وأظهر من حسرة وندامة وأظهر من حسرة وندامة وكل بناء قد بناه هدمناه نعوذ بالله منه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا وأن يجعلنا ممن يحجون بيته ويوافقون بالحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du muna godiya ga Allah madaukin sarki da ya ni'imta mu da wannan ni'ima ta halarta a wannan sallar ta juma'a muna fatan Allah ya karba muna ƴan uwa ina muku wasiya da ni karan kaina da gaba ɗayan mu gaba ɗaya da jin tsoron Allah da jin tsoron ranar da za mu koma a wajensa ranar da za a saka ma kowace rai da abin da ta aikata uwa masu girma a yau hudubar mu za ta gudana ne kan abin da ya shahi a hajji me ake ce ma hajji sannan kuma menene hukuncinsa sannan kuma menene sharuɗan aikin hajji sannan kuma menene mahimmancin aikin hajji ma'ana dan me yasa Allah subhanahu wata'ala ya ɗora muna yin aikin hajji wayannan kenan su ne tambayoyin da za mu ba da amsar su a cikin wannan hudubar in Allah ya so muharara tambayar mu ta farko menene aikin hajji malamai suke cewa alhajju huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bi qasd makkah wal mashaa'ir ma'ana aikin hajji wata ibada ce wadda mutum zai ta hanyar zuwa makka da kuma masallacin harami domin ya gudanar da wasu ayyuka keɓantattu a cikin lokaci keɓantacce ma'ana wannan shine aikin hajji zuwa makka da niyyar ibada ga Allah madaukakin sarki kuma ibadan nan ta kasance da yandawa da yanda Allah da manzon suka shar'anta a yi ta sannan kuma ba a kowane lokaci ba sai a lokacin da suka hudda wannan shine mi wannan shine ma'anar aikin haji sannan menene hukuncin aikin haji wannan abu ne sananne a gare mu yana ɗaya daga cikin al-ma'lum min ad-din bid darura abinda kowanne musulmi ya san sa ma'ana ya san me ya san hukuncin aikin haji aikin haji yana ɗaya daga cikin mi rukunan addinin musulunci guda biyar wanda sai sun tsayu ga mutum sannan addinin sai ke tsayuwa kenan aikin haji wajibi ne ga kowanne musulmi da musulma wanda suka cika sharuɗa wanda suke zuwa domin faɗi Allah subhanahu wa ta'ala walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila Allah ya dora ya wajabta ya tilasta aikin yin haji ziyartar ɗakinsa ga wanda ya samu ikon zuwa kenan wannan sai nuna cewa mi aikin haji wajibi ne daga cikin manya-manyan wajibubbuka na addinin musulunci sai mu zo ga menene sharuɗan aikin haji da harko dai ka'ida ce a wajen malamai suke cewa alhajju la yasihhu illa bi tawaffuri shurutihi wa intifa'i mawani'i ma'ana aikin haji ba zai taɓa inganta ba sai ya cika sharuɗansa sannan kuma sharuɗan nan sai ya kasance duk abin da zai iya sa sharuɗan nan su cika su kasa cika ya wufinta da gare su me to sharuɗan aikin haji malamai sun zano sharuɗa guda shidda wanda sai da su aikin hajji yake washi ba ga mutum sannan kuma yake inganta ko da a ce mutum ya yi sa sharaɗi na harko shi ne al'islam musulunci abu ne sananne a gare mu akan cewa allahu subhanahu wa ta'ala ba ya karɓar aikin wanda ba musulmi ba domin bai yi shi don shi ba kamar yadda allahu subhanahu wa ta'ala ke cewa man yabta ghayra al-islam dinan falan yuqbala min duk wanda ya kama wani addini wanda ba musulunci ba to Allah ba zai taɓa karɓar masa wata ibada ba yanan dole sai mutum ya kasance musulmi sai sharaɗi na biyu shine mi shine albulo balaga kenan wanda ba baligi ba ba wajibi bane a gare sai aikin haji amma da za a ce zai aikin haji to aikin hajin sa ya inganta kamar yadda zo a asar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yana cikin tahiya shi da sahabbansa sai ga wasu mutane su ma sun biyo za su tahiya aikin haji daga cikinsu sai wata mata ta ɗago ɗan jariri ta ce ya manzo Allah shin wannan ɗan jaririn yana da haji sai manzon Allah ya ce eh yana da aikin haji walake ajrun kuma ke ma kina da lada dan saboda dalilin ki zai wannan aikin hajjin amma idan ya balaga kuma dole sai ya yi sai ya zo ya yi wannan aikin hajjin domin lokacin da ya yi sa bai zamanto dole a kansa ba kenan na biyu shine mi shine balaga kenan wanda bai balaga ba ba dole bane gare sa ya tai amma idan ya tahi to aikin hajjin sa yayi amma kuma in ya balaga sai ya mi sai ya ramka shi sharadi na biyu kuma shine mi shine hankali kenan mahaukaci ibadarsa ba ta karbuwa da dalilin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa rufi'a al-qalamu an thalathin an dauke abun rubutu daga mutane guda uku na harko daga cikin su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa anin na'imi hatta yastayqiz wanda yake kwana har sai ya tashi duk abin da kai a cikin kwana ba za a rubuta maka lahinsa ba da za ka yi ta zagin mutanen duniya cikin kwana ba za a rubuta maka zurbin komi ba sai na biyu shine mi shine wa ani sabiyyi hatta yablug yaro sai ya balaga duk abin da yaro zai yi ba za a rubuta mishi lada ba za a rubuta mishi zunubi ba lada shi za a tanada mishi ta sai ya girma sai ami sai a sa masa ita amma ba za a bashi zunubi ba sai na karshe shine mi wa anil majnuni hatta yafiq mahaukaci har sai ya hankali kenan mahaukaci duk ibada da zai ibada sa bata ingantuwa kenan ba wajibi bane gare sa yi ta kuma ko ya yi ta bata inganta ba wannan kenan shine sharadi na biyu ya kasance mi ya kasance wanda zai aikin haji yana da hankali sai sharadi na hudu shine alhurriya inci kenan ya kasance mutum ba bawa bane domin almashghul la yushghal bawa dukkan ibadodi wanda sai ya tafi wani wuri ya yi su to Allah ya ɗauke masa shi domin aka ce sai an ɗora masa dole sai ya yi zai sha wahala in aka ce sai ya ta yi aikin hajji dole shugabansa zai iya ya azabtar da shi domin mi domin yana so ya tahi daga yi masa hidima kenan na biyu shine mi shine alhurriya inci inda hatta malamai suna ba da misalin kamar wanda yake cikin ameke da suna aiki na tsaro kamar wanda suke cikin jami'an tsaro haka kuma wanda suke cikin ayyuka na cigaban ƙasa wanda idan babu su akan iya a samu targaɗi a cikin ƙasa ma'ana akan iya a samu mi a samu wata matsala a cikin ƙasa to irin wannan idan za su tafiya aikin haji dole sai sun samu mi sai sun nemi damar wa'anda mi wa'anda suke sama gare su kamar misali soji sai ya nemi permission ta zuwa aikin haji ko da ya shiga sauran sharuɗa domin mi domin baya da inci na gaba ɗai mun gane ko wannan shine kenan kenan sai sharaɗi na biyar shine al-istita'a iko ya kasance kana da ikon tahiya aikin hajji idan muka lura ayar da muka karanta a can mai Allah subhanahu wataala yace da karshe man istata'a ilaihi sabila wanda ya samu damar zuwa kenan sai kana da iko malamai kuma suke cewa dama tana samuwa ne ta hanyar kammaluwar abubuwa guda hudu zuwa biyar abu na farko ya kasance mutum yana da lahiya baya da tsufa baya da wani rashin lahiya na biyu ya kasance kuma yana da guzuri wanda zai bar ma iyalinsa da kuma wanda in ya tahi zai ci a bisa kan hanya ko kuma abin da ya shafi kwanakin da zai yi a can na uku shine a meke da suna dabbar da zai ta yi akan ta in wannan lokacin ne sai mu ce mi sai mu ce jirgin da zai ta yi akan sa ko kuma mota ko abin da ya kama da haka sannan sai na hudu shine ya kasance hanyar amintatta ce idan ya kama hanyar zuwa aikin haji babu wani abu da zai iya cutar da shi kenan idan akwai abin da zai iya cutar da shi kenan ba dole bane a gare sai ta yi wannan aikin hajji wannan shine mai iko kenan ya kasance dai mutum yana da ikon zuwa ba tilasta ma kan shi yayi ba ba shi ya doko ba to wani zai iya cewa to idan mutum bai da ikon zuwa ma'ana bai da kuɗin zuwa sai ya tarki bashi ya tahi to ajin shi yayi hajin shi yayi amma sai dai ya tilasta ma kanshi abinda Allah bai tilasta mishi ba domin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora marai mi sai abin da ta iya wannan shine kenan sai ya kasance kana da ikon zuwa mun gane ko jai sai abu na shidda na ƙarshe shine daga cikin sharuɗan aikin haji shine anniya niyya kenan dole sai mutum ya yi niyyar zai ta wannan aiki zai ta makka ne don saboda aikin haji kuma aikin hajin zai yi shi ne don wa zai yi shi don Allah domin ba duk wanda ya ta makka bane yake aikin haji ma'ana ko 'yan makka ma ba kowa ke aikin hajin ba kenan sai nuna cewa dole sai mutum ya yi mai sai ya yi niyya wa'annan su ne sharuɗa guda shidda wanda idan suka cika ga mutum to dole ne a kansa ya je ya yi ya je ya yi aikin hajji muka ce na farko shine musulunci na biyu shine balaga na uku shine hankali na hudu shine inci ya zamanto ba ɗarme kake ba ba ɗarme kake da wasu ƙaidudduka ba na biyar shine mi na biyar shine ya kasance kana da ikon zuwa na shidda ya kasance kuma ka ɗaura niyya niyya wadda ta dace to duk wanda ya cika wannan sharuɗan shine aikin hajji yake wajibi a gare sa wajibi a gare sa wanda bai cika su ba kuma to ya danganci da sharaɗin da bai cika ba in sharaɗi ne na rashin hankali bai yi ba kenan in sharaɗi ne na musulunci kenan bai yi ba in sharaɗi ne na rashin balaga to kenan wannan aikin yayi amma dai ba wajibi bane akan sa in sharadi ne na rashin samun incin tahiya samun halin tahiya kenan idan mutum ya ci da sama kansa yayi aikin sa yayi kuma ya isar masa a wajibin sa sai mu zo a wata mas'ala shin har ya halatta ga wanda yake da ikon tahiya aikin haji yayi jinkiri ya ki saurin tahiya wannan tabbas bai halatta ba domin ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa ta'ajjalul hajja yake cewa ajjilul hajja ku yi gaugawan tahiya aikin hajji yake cewa fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu domin mutum bai san me zai iya gitto masa ba takan iya zaka ce sai shekara ta gaba zan zuwa a zo shekarar ta gaban ka kamu da rashin lahiya kuma idan tabbas ka mutu a bisa kan wannan rashin lahiyar ta mi ta jinkiri da kai da gangan baka ta yi aikin haji ba to wa'idin ka shine fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man istata'a al-hajj wa lam yahujja falyamut in sha'a yahudiyan aw in sha'a nasraniyya ma'ana duk wanda ya samu ikon tahiya aikin haji wannan sharuɗin sun kammala a gare sa yake tahiya aikin haji yayi jinkiri to idan ya zo mutuwa manzon Allah ya ce ya zaɓi abin da yake so in yana so ya mutu ba nasare in yana so ya mutu mi in yana so ya mutu ba yahude wannan hadisin tabbas akwai ban tsoro a kansa akan wanda suke jinkirin tahiya aikin haji bayan wannan kuma akwai wata matsala shine mi za ka samu da yawa daga cikin wanda suna da ikon tahiya kin amma lokacin da suka samu ikon sai su fifita su biya ma uwayensu ko wasu danginsu ko surukunansu ko wasu matansu su tai daga baya su sai su tai wannan ya halatta tabbas wannan bai halatta ba kuma idan mutum ya haka nan cikin ya sani wannan faɗin manzon Allah da yake cewa nami ya mutu a millar da yake so ya mutu a hanyar da yake so to za ta iya hawa a kansa domin me domin shi wanda za ka biya ma kamin ka biya masa Allah bai cilasta masa ya ba don saboda mi baya da ikon tahiya kenan shi ba dole bane a gare ka kai da Allah ya ba kai ne Allah ya so ka tai kenan kai ne yake wajibi a gare ka ka tai kenan wannan kuskure ne mai girma sosai kenan idan ka cika sharuɗa kai ya dace ka tai kai ne Allah ya so ya tai da ya baka wannan mun gane ko kenan bayan ka tayin so in kana so duk wanda kake biya ma ka biya ma Allah ya sa mu gane domin kamar yanda muke da suna malaman usul suke cewa al'amru yaqtadi al-wujub wal fawriyya ma'ana idan Allah yayi umurni da abu to yana hukunta dole sai ka yi kuma sannan yana hukunta da gaugawa ka je ka yi sa wannan shine umurnin Allah ba a jinkiri wajen aiwatar da umarnin Allah musamman abin da yake shine ɗaya daga cikin gimshiki na mi gimshiki na addinin musulunci sai mu zo a tambayar mu ta gaba wai miye manuha ta aikin hajji da farko dai mu san da cewa duk abin da Allah zai dora muna to sai ya kasance idan muka yi sa akwai wani amfani da za mu samu ko kuma akwai manuwar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da mu yi wannan to wace manuwa ce ta sa Allah ya dora muna aikin hajji malamai suna zano daga cikin hikimomin da yasa ko kuma daga cikin manufa ta dora muna aikin haji shine tahqiqut tauhidul khalis lillah ma'ana tabbatar da tauhidi ga Allah me ma'anar wannan a duk duniya babu wanda ake ma aikin haji in ba wa ba in ba Allah ba kenan sun cewa lokacin da ka tai aikin haji kenan tabbas ka tabbata da cewa mi Allah dai ne shi yasa abubuwan da zaka maimaita a cikin aikin haji me kake cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak na karba kiranka baka da abokin tarayya ashe dan mi dan saboda mu tabbatar da tauhidi da ibada ga Allah shi kadai ba tare da mu hada sa da komai ba daga ciki kuma manuwa ta dora aikin haji shine tahqiqu tahqiqu linqiyadi li shar'i shine dan saboda mutum ya san da cewa shi addini ba ana yin sa bane da hankali ko kuma ba ana yin sa bane ta hanyar abun da aka so me ma'anar wannan idan ka tayi aikin haji zaka isko abubuwa da yawa wanda ake wanda a hankalce zaka ce wai shin dan me yasa ake wannan wanda zai zo yana jihar shedan akwai wanda zai ce wai shin me ma'anar wannan jihar dan me yasa aka ce ai jihar kuma ma dan me yasa aka ce sai an yi da kaza dawafi dan me yasa aka ce sai an yi da bakwai da abun da ya kamata haka safa da marwa dole dan me yasa za a yi sai nuna mana cewa ashe dan a nuna mana da cewa addini wai ba kana yin sa bane da ra'ayi a zaka yin sa me zaka yin sa ta hanyar yanda Allah da manzon suka shar'anta muna domin duk wanda ya bi son zuciyarsa to tabbas yayi baran-baran da shi da addini domin son zuciya babu inda yake kai mutum in ba ga halaka ba daga cikin manuwa ta aikin haji malamai suke cewa yana ɗaya daga ciki iqamatu zikrullah dan saboda a koya muna yawan ambaton Allah idan ka je aikin haji babu abin da yawa kamar ambaton Allah daga addu'a sai labbaika sai karatun alkur'ani kenan dan a saba muna da mi mu yawaita mi mu yawaita ambaton Allah shi yasa aka dora mana wannan wannan aikin hajjin yana ɗaya daga ciki kuma tahsilu taqwa domin aikin haji ya ƙara mana tsoron Allah domin shi tsoron Allah yana ƙaruwa ne ta hanyar yawan ayyuka sannan yana ragewa ta hanyar ragewar ayyuka ashe duk lokacin da ka tayi a wajen aikin haji za ka gani ayyuka suna yin yawa da an sabko wuri kaza an tayi wuri kaza don mi dan saboda wannan imanin naka ya karu domin wannan yawan ibadar da kake shine mi shine zai sa imanin naka ya karu kuma tabbas mun san da cewa imani shine dalili na tsira a ranar tashin alkiyama wannan shine menene imani me tsoron Allah shine wani abu ne wanda zai hana maka saba ma Allah wani abu ne wanda zai tura ka zuwa ga mi zuwa ga yi ma Allah abun da ya umurce ka wannan shine mi shine tsoron Allah shi yasa wani mai hikima yake cewa yake cewa a yake cewa idan ka zo a ranar tashin alkiyama sai kaga waɗanda suka yi guzuri na tsoron Allah to a wannan lokacin za ka ci ya tsaka ce ya kai cuna ina ma a ce nima na yi wannan guzurin na tsoron Allah me guzuri na tsoron Allah shine mahimmancinsa kasancewar waɗanda za ka gani sun zo da wannan guzurin za ka gani Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama su amma kai kuma kana nan a tsaye sai nuna maka cewa ashe mi ashe da ka sani da ka yi mi da ka yi wannan guzurin na tsoron Allah shi yasa a aikin hajji ma Allah subhanahu wa ta'ala me ke cewa wa tazawwadu ku yi guzuri na tahiya amma guzuri mafi alkhairi shine min shine attaqwa tsoron Allah Allah ya kara mana tsoron sa daga cikin kuma hikima ta aikin haji shine iktisabi makarimil akhlaq dan saboda aikin haji ya koya mana kyaukyawan ɗabi'u tabbas idan ka tayi aikin haji akwai abubuwa wanda dole sai kayi su ko kana su ko baka so sai kayi hakuri domin zaka gamu da mutane iri iri sai kayi mi sai ka kasance kana taimaka ma wasu akwai wanda dole sai ka taimaka musu da abun da ya kama da haka da yahuwa da sauransu ashe kenan cakuduwa da mutane zai koya maka mi zai koya maka kyaukyawan ɗabi'u kenan yana ɗaya daga cikin manufa ta mi ta aikin haji ya koya mana kyaukyawan ɗabi'u yana ɗaya kuma daga cikin manufa ta aikin haji shine ibrazul wihda wal musawati bainal muslimin don aikin hajji ya nuna muna da cewa mu musulmai gaba mu ɗaya ne tsintsiya maɗar minki guda ne shi yasa a hajji na ƙarshe da manzon Allah ya yi da ya tashi yana hutuba mu yace ya ayyuhan nas ya ku mutane ala inna rabbakum wahidun ku saurara ubangijin ku guda ne wa inna abakum wahidun kuma ma'aifin ku guda ne ala la farqa li arabiyyin ala a'jami babu bambanci tsakanin balarabe da wanda yake da wanda yake ba balarabe ba wala li ahmar ala aswad sannan kuma ba bambanci tsakanin jar wata da bakar wata sai manzo Allah ya ce illa bi taqwa sai da tsoron Allah ashe aikin haji dai nuna mana cewa mu al'umma ce guda babu bambanci a tsakanin mu wanda yake wani a wajen Allah shine wanda yake sa tsoron Allah sai nuna mana ce a cewa addinin musulunci yami ya kula da haƙi na daidaito kamar yadda turawa suke ambatawa sai abu na bakwai shine malamai suke cewa yana ɗaya daga cikin makel suna manufar da ta sa aka ɗora muna aikin haji tazkirun bil yawmil akhir ma'ana dan ya tunatar muna da ranar tashin alkiyama me ma'anar wannan idan ka zo akwai tsayuwa ta arfa tsayuwa ta arfa kuma da rana ake yi a cikin wannan ranar rana tana bugun mutane sai ya tuna maka da tsayin da za a yi a ranar tashin alkiyama lokacin da za a kawo rana a kusan kanun mutane kenan sai ya tuna maka da cewa mi ashe akwai wata rana da take jiran ka wadda tahi wannan daga ciki kuma mi akwai safa da marwa tahiya da kuma wannan da ake da gudu da sauransu sai ya tuna maka gudun fanfalaki da za a yi shine mi shine gudun da za a yi daga duniya zuwa ardul mahshar ma'ana zuwa ƙasa ta hisabi duka wannan abubuwa ne da za su tuna maka da mi za su tuna maka da ranar tashi alkiyama wahalar da zaka sha a cikin aikin haji zai nuna maka zai tunatar maka da wahalar da zaka sha a ina a ranar tashin alkiyama yana ɗaya daga cikin kuma abun da yasa aka dora muna aikin haji shine dan saboda ta hanyar sa Allah ya kankare mana zunubi domin Allah subhanahu ta'ala yana son mu tahiyan da ba ma tsammani shi yasa a kowane lokaci Allah madaukakin sarki yana dora muna wasu ayyuka wanda za mu yi wanda ta hanyar su zai mi zai kankare muna zai kankare muna kurakuran mu shi yasa ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa tabi'u bainal hajj wal umra manzo Allah yake ku rika kai kawo tsakanin haji da umra yake cewa fa innahuma yanfiyani dhunuba wal faqr domin tahiya a wajen aiki da umara yawan tahiya a wajen aiki da umara suna kankare ma mutum zunubinsa sannan kuma suna goge masa mi talauci suna kore talauci sai manzon Allah ya ce kama yanfin naru khubthal hadid kamar yanda yanda wuta lokacin da ake busa zage-zage a wajen makera idan aka sa karhe a ciki zaka gani karhen yana hota idan aka bige sa duk daular da ke sama tana hota to haka aikin hajji yake mi yake kankare zunubi shi yasa ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man hajja lillahi falam yarfuf wa lam yafsuq raja'aka yawmin waladatuhu ummuhu duk wanda ya aikin hajji sannan bai yi magana ya sassa ba bai yi fasikanci ba to zai dawo kamar ranar da ma'aifiyarsa ta aihe sa me ma'anar wannan babu wanda za a aihuwa da zunubi ko an aihe ka ba za ka ɗauki zunubi kai tsaye ba sai ka kai mi sai ka kai lokaci na balaga sai nuna cewa ashe aikin haji hanya ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora muna wai dan amfanin kanmu ba wai dan mu amfani Allah ba shi karan kansa ashe ya kai wanda kake son gafarar zunubi ga hanya ita ce zuwa aikin haji ya ku masu kuɗi wanda kuke son kuɗinku su haɓaka hanya ta haɓakar kuɗinku shine mi shine yawan tahiya a wajen aikin haji shi yasa idan ka lura masu kuɗi suna yawan tahiya aikin haji domin sun san wannan falar tami ta ƙaruwar arziki idan ana tahiya idan ana yawan tahiya a wajen aikin haji shi yasa a lokacin da shaidan ya san wannan mahimmancin na aikin haji ya san da wa'annan manuhohin wanda dan su Allah ya dora muna shi sai yake kokarin duk yanda zai yi ya ga ya kawo naƙasu ga harakoki na aikin haji ta hanyar mu'amala da shaidannun mutane wanda su ne za su mi za su yi yanda za a yi kudin su karu ko kuma ta hanyar mi ta hanyar mu'amala da shaidannun aljannu wanda za su sa muku ciwace ciwace wanda za ku ce ina da ciwo kaza ba zan iya tahiya ba ko kuma mi ko kuma ta hanyar shaidannun mutane wanda za su yi mi za su kawo muku cikas ga dukiyar da takan iya kuke so ta hanyar ta kutai wannan aikin hajji ma'ana dai shaidan yana kokarin duk yanda zai yi mi ya kange wannan aikin na mi na zuwa aikin haji domin ya san da cewa ya san da cewa idan ana zuwa aikin haji to shi kamar asara ne yake yi shi yasa wani malami da Allah ya kaddara masa tahiya aikin haji ana tsayuwa a ranar arfa sai yake wani waƙi yake cewa fa iblisu maghmumun li kathrati ma yara min al-itqi mahquran dalilan daharnahu yake cewa shidan a yau ko shidan a yau yana cikin kunci don saboda yawan mutanen da yake gani ana mi ana yantar da su daga cikin wuta yake cewa ala ra'sihi yahfu turaba munadiyan bi a'wanihi wailahu wailahu dhal yawmi wailahu yake cewa a yau yana zuba ma kanshi kasa yana bugun kansa yana mi yana kiran ya taɓe ya lalace ya yi asara wa azhara min hasratin wa nadama wa nadama wa kullu bina'in tadbanahu hadamnahu yake cewa yana ganin cewa ya yi asara domin ginar da ya tsaya yana ginawa a shekaru ko kuma a mi a watanni to gashi a yau rana guda an mi an roshe wannan gina ma'ana zunubin da ya sa kai ta aikatawa a wannan ranar ta me da suna a kwanakin da ka yi kamin ka zo wannan aikin to gashi Allah ya kankare maka wannan zunubin dalilin da mirimi dalilin wannan aikin hajjin da ka gabatar ashe wannan sai nuna mana cewa shedan ba karamin maki ne a gare mu ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yayi kira a cikin suratul fatiha yake cewa ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq ya ku mutane ku san da cewa alkawalin Allah gaskiya ne fala taghurrannakum alhayatud dunya kada rayuwar duniya ta rudar da ku wala yaghurrannakum billahi algharur sannan kuma kada mai rudarwa ya rudar da ku waye mai rudarwa ya Allah sai Allah ya ce الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا yake cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa shine shaytan makiyinku ne ku rike sa a matsayin makiyi to kamar ka ce ya Allah to menene alƙawalin da kace kai muna gaskiya ne yace alladhina amanu wa amilus salihati wanda suka yi walladhina kafaru alladhina alladhina kafaru sai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan alƙawarin yake cewa alladhina kafaru lahum azabun shadid wa'anda suka kafirce ma Allah suna da azaba mai radadi sannan kuma wa'anda suka yi masa biyayya suka yi imani da shi suna da wata irin gafara da kuma sakamako wanda yake mai girma wannan kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran mu ne akan me akan mu guji wannan shaytanin wanda yake shine makiyin mu wanda a koda yaushe zai iya kawo mana cikas a cikin ibadodin mu gaba daya musamman wannan ibadar mai girma ta aikin haji tambaya nan shine wanda bai samu tahiyya damar aikin haji ba shi har akwai abun da zai ya samu ladar irin waɗanda suka ta aikin haji to wannan tambaya ce wadda takan iya a wata hudu ba mu kawo ta ko kuma a cikin wasu karatukan da za mu yi ma'ana hanyar da baka ta aikin haji ba amma kuma dalilin wannan abubuwan da kai sai Allah ya baka lada irin ladar waɗanda suka ta a aikin haji muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daga cikin waɗanda za su ziyarci ɗakinsa na Ka'aba sannan kuma 'yan uwanmu da suka tai a wannan aikin hajji ko kuma da suke shirin tahiya Allah ka arzita su da hajji wanda yake karɓaɓɓe Allahumma Allahumma ja'alna mimman yazuruna baitaka ya rabbal alamin Allahumma ارزقنا اللهم ارزقنا بحج مبرور يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان اللهم إنا نعوذ بك منه يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم اهد أمراءنا اللهم اهدهم على صراطك المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله